Allah ɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a uku ga watan Zulhijja hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a kalandar Nasara kuma kamar talatin ga watan biyar dubu biyu da ashirin da biyar. kamar yadda aka saba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken zahiratu za'fil iman alamu masu nuni ga raunin imani wallafar ɗaya daga cikin malamai mu'asirai wanda suke a raye kenan a shekul allama muhammad salih al-munaddid hafizahullah ta'ala ɗaya daga cikin malaman ƙasar saudiya wanda asalin shi ko tsatson shi ke komawa zuwa garin halab a ƙasar Siriya ta yanzu. Wannan kuma shi ne darasinmu na bakwai a jeren gyar sabubba da yake koro mana waɗanda suke sa imanin bawa ya rauni ko mutum ya zama mai raunin imani. Muna daidai kuma shafi na goma sha ɗaya za ko mu tashi kan alama ta goma. Ya ce wa min ha, ai wa min zahirati za'fil iman yana daga abin da ke kawo raunin imani ashuhu wal bukhlu bakan ruwa da kuma ruwa wannan shine mafi kusanci abin da suke fassara wayannan kalmomin da shi in an ce ashuhu ita ce rowar da mutum har kan shi yake wa al bukhlu kuma rowar da mutum yake yi ga wani shi suna ce abin da aka fassara ko aka bambanta kalmomin da shi wasu kuma na fassarawa da ko dai mutum ya rowa mutum ya rowar abin da zai amfani mutane a lahira zai zama shuhu kenan ko kuma ya rowar abin da zai amfani mutane a duniya sai zama bukudu kenan amma dai wancan ya fi kusa da abubuwan da suke fassara abin nan din da shi to idan ka ga mutum yana rowa ko bakan ruwa har kan shi abin na shafa ko kaga mutum yana ruwa yana hana wasu shi yana ga idan ya bayar nashi zai kare shi yana ga dan me su ma mutane ba za su dage su nema ba wani nema ba kwanciya ne ba kullum ba a gani na a rana alasa ba kuma sai wuta ba to ka tabbatar da cewa imanin shi ne ya rauni saboda dai ba hikima ka ta sa aka baka ba idan wayau ne wani na nan bayan wayan gado har da na koyo yana da shi har turai ya je ya koyo wayo amma ba a baki ba idan kuma ƙarfi ne kai ka san wani da ka san shari'a haka yake ko zaki ko damisa ko bauna ba a bashi ba idan imani ne kai ka san wani ya dama ka idan kuma kunje-kunje ne wani ba dama ne yadda ka san ma haka yake ko'ina da shi to da haka mutum bai da dalili zai ce ai shi bari ya yi rowa a mutanen kirki kyauta suke yi masu imani ɗabi'arsu shine yin alkhairi da yin kyauta mutanen da suke da manufa mutanen da suke da babban rabo a wajen Allah kyauta suke yi idan ka ga mutum na baƙar rowa da kuma rowa wannan mutumin imanin shi yayi rauni yana da buƙatar ya mai caji wala qad madaha Allahu ta'ala al-ansara fi kitabihi fa qala hakika Allah madaukakin sarki ya yaba wa mutanen Madina a cikin littafin shi a cikin suratul hashr kenan bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya koro zance dangane da waɗanda suka yi hijira mutanen Madina kenan mutanen Makka da suka karkado suka wo hijira Allah ɗaukin sarki ya yaba musu ya kuma jinjina musu irin abin da suka yi na tuba ga na mai da al'amuransu zuwa ga Allah to daga nan kuma sai ya zo yaba wa mutanen Madina to daga nan kuma sai ya yaba wa waɗanda suka biyo baya matuƙar sun yi abin da shari'a ta ce ya ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah sai ya ce wa ridwana wallazi lil fuqara'il muhajirin lallai ga talakawan nan da suka yi hijira alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim waɗanda aka fitar da su daga gidajensu aka raba su da dukiyoyinsu yabtahuna fadlan min Allah wa ridwana suna neman wata falala daga Allah kuma suna neman wata yarda ta musamman daga Allah Allah ce wa yansuruna Allah wa rasula suna taimakon Allah kuma suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce ula'ika humus sadiquna waɗannan mutane su ne masu gaskiyar imani ya gama da mutanen Madina kenan mutanen Makka kenan sai ce walladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim ya gama da wancan sai dawo Madina ce da kuma waɗannan alladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim waɗanda suka ba da gidansu ga 'yan gudun hijira suka zauna suka ba da zukatansu ga imani imani ya zauna waɗannan mutane su ma Allah ya yaba masu bisa abin da suka yi yuhibbuna man hajara ilaihim suna so tare da ƙaunar waɗanda suka yi hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuqsiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون waɗannan mutanen yuhibbuna man hajara ilaihim suna kaunar waɗanda suka yi hijira suka tafi wajensu sanan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa da wata bukata cikin abin da suka dauka suka ba su sun yi fahimtar da tarihi ba ta rufa da taɓa yi annabi ya tara su ya rika kulla ukuwa islamiyya ɗan uwantaka ta musulunci ce wane ɗan madina kama hannun wani mutumin makka na haɗa ku yan uwantaka yana zuwa sai ya raba gidan shi biyu ya raba jarin shi biyu ya raba gonakin shi ya raba shagunan shi har matansu suke cewa wace kake so a ciki da wadda ta kawo abinci da wadda ta kawo ruwa wannan mu shine hakikanin sunnar ba yasa wani ya zo gun abu hurara ce ahlus sunna ahlus sunna zamu yi abota ce sunna da wuya da zan iya zan iya ce to shi kenan dama zan je kasuwa mu tafi an sai burabus an sai shinkafa an sai taliya sai zai durmuka hannu a aljihun abokin sai mutumin ya daɗe yan canjin ce kuma ya haka da abotar kenan in kana da shi ina da shi ce a dama ka ce da wuya ba zan iya ba in dai abota da taɓa yin canji ta ku je ku yi tayi wannan sai ku masu imani mu wallazina ja'u min ba'dihim ne ba al-fuqara ba walladina tabawwa'u ad-dara bane wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim suna fifita waɗancan mutane akan kansu idan fa ya tashi raba gidi in ya raba gidan shi biyu fa sai kira ka sai ce zaba inda kake so kaga wa yusiruna ala anfusihim in ya raba gonar shi biyu sai ce ka zaba inda kake so nan rafi ya fara cinye ta nan kuma tana tudu nan ba ta masara nan tana yi sai ce zaɓa in ya raba shagunan shi biyu sai ce ɗauke yadda kake so na can jikin bayi da kuma na bakin titi ɗauke ɗaya su biyu ne dama to ne yanzu na jikin bayi ma ba za a baka ba wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata mahallu shartala ce wa mai yuka shuha nafsihi duk wanda aka tsare shi daga bakarowar kanshi wa ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu samun babbar rabo yanzu in ka lura mutanen makka an ce ula'ika humul sadiqun waɗannan kuma an ce ula'ika humul muflihuna sai ce wallazina ja'u min ba'dihim to abu ya fara saukowa an fara imani ya fara kasa-kasa kenan da waɗannan da suka zo a bayansu ya kuluna kullum za ka ji suna cewa in dai suna so su zama daidai da waɗancan rabba nafsir lana ya Allah kai mana gafara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma kai gafara ga waɗannan da suka rigaye mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kuma kada ka sanya jin haushi namu mu rika jin haushin wani a zuciyarmu kuma cikin waɗanda suka yi imani kenan wannan siffa ce ta mumini kullum kenan idan ka ji a zuciyarka kana jin haushin wani mai imani kuma shi mai imanin nan ba wani laifi ya yi ba na saban Allah to kana da matsala wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu sai ce ne rabbana innaka ghafurur rahim ka lura sifofi uku kenan su wayancan ulaika humus sadiqun wa ulaika humul muflihun nan kuma ghafurur rahim idan mu gafara neman rahama kai za mu yi tai ba mu kai wayancan ba daka ba ba mu gaskiyar imani ba mu muna da fuska biyu ba ba mu raban kai tsaye ba saboda akwai magana shi yasa ko da suratul tauba ma irin wannan kusan kucin wannan lissafin yayi لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان duka waɗancan an gafarta musu ba sharadi mu kuma an gafarta mana da sharadi su za su shiga da janna mutsalakan mu kuma za mu shiga in mun bi Allah bi ihsan kuma wannan ihsan din shine aqidar sunna ke ta kira zuwa kai sai dai a hankali kuma wannan ayar mahallu shari shine wa mayyuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda aka tsare shi bakarowar kanshi wannan mutumin lalle ya shiga cikin masu samun babban rabo wa bayyana Allah madaukin sarki ya bayyana mana a wannan sura ko a jeren giyar waɗannan ayoyi annal muflihina humul ladina wuqu shuha anfusihim masu samun babban rabo su ne waɗanda aka tsare su daga bakarowar kansu wala shakka babu kokwanto kwata-kwata anna za'fal imani lallai raunin imani yulidu shuha shi yake haihuwar bakan ruwa mana ba yadda za a yi mai imani ya rika ruwa gaskiya in ka ga mutum ya kakkalmashe sai shi kadai ba ruwan shi da kowa mala wallahi bai da imani a alkurani ya riga ya gama baka ka'ida ka zo ne sai ce ka ji su ko ka bude mutane su kwajata baka tilawa ai Allah ya bada formula la ta da aliyadaka maghlulatan ila unuqika Allah ce a hirdinka kar ka samu abun duniya ka kalmashe daga kai yayanka kar kai amma wala ta su ha kullal basti kar ka bude ka iya budewa sai kun san alheri ya samu kudin na nan anan kowa ya shiga ya ɗiba ba ka da hankali wani na maka sallama ne don raguwar kayan da kake kirgawa idan kayan aiki ne to da ka kaga yanzu to kuma kar kai ruwa in kai ruwa za ku bata da Allah kuma za ma ku bata da mutane idan kuma ka bude mutane za su yi maka dariya sai zo su ta maka dariya yaya ai makocin namu ya faɗa kwata ya fada kwata aini jiya ma yi a zuhur yake sai na ji kaman a bayyane yake karatun kaji sharri kuma wallahi ba a bayyane kake yi ba in kai fara'a a ce fa wane yana hauka da kayan shiru sai sai fa bai cika fara'a ba to kaga yanzu ko dan kai fara'a ce kai fara'a to in ka dan bude haka suka dan ɗiba mutum cikin ɗari haka biyu uku hudu suka da kuma ka daɗe sai wani makon to haka ake yi wala tabsutha kullal basti kar ka bude su kwashi to qur'ani ya nuna mana kenan in ka damke ka rike kai kadai to gaskiya imanin ka ne yayi rauni idan kuma ka bude suka kwashe baka da wayo shi kuma rashin wayo gidansa dai da rashin imanin to da hada rashin wayo a ce mutum bai sallah mala sai mutum bai sallah ko musulmi bayan rashin imani akwai rashin wayo ko gidansu da ya da wancan ya ce balkala alaihi salatu wassalam bar ma wannan magana ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci wannan hadisi ne na limam abu sai na abi hurairah radiyallahu an da al-Imam an-Nasa'i fitar da shi a cikin al-Mujtaba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yajtami ush-shuhu wal iman fi qalbi 'abdin abada rowa da imani ba sa taɓa haɗuwa a zuciyar wani bawa kuma har abada bayan za a yi rowa da imani su haɗu duk mai imani ba marowaci ba ne sannan duk marowaci bai da imani na mun ce bai da imani abinda ake nufi bai da cikakken imani da zai kai mutum aljanna kai tsaye za ka rowa suna cewa ko da ma a ɗabi'ance ko ba aya za ka manci ai zubin halittar mu da Allah ya yi, wato a zubin halittar ma ya kore mana ruwa. Yanzu ba garin da za ka je a ce ba mai dama-dama ba garin. Ko ƙauye ka shiga ko ƙungurmin daji ka shiga za ga su goma ko akwai mai ƙumbar susa. Wai mai hikima to da aka ba shi. An ba shi hikima ne don ku ku amfana da abu. Ko bai ba ku kyauta bai ya juya kuɗin. Ya juya kuɗi. sai to zan rika yin gulo a can ana siyarwa to kai zo kai aiki a gidan kai ma zo kai aiki bai ba ka kyauta ba maka amfana ko ina yi dai sai wurga talakawa ya wurga talaka ya wurga talaka ya wurga sai wurga wani mawadaci sai wurga wani a can sai wurga wani a can ya ma wani transfer daga wani wuri ya ce koma wuri kaza a kamin ɗinka ya koma can to amma shi kuma da aka ba shi kuma sai ruwa ko wani za a gama har iyalan shi yake wa ruwa iyalan shi kuma ka'ida wa amma bai zai mace rabbika fa haddin in dai Allah ya baka malan ni'ima a gani a jikinka inna Allah yuhibbu an yara kar ni'mati ya abdihi matsalul gani zulmun kauran me shi ga iyalan shi zalunci ne in akwai yalwar abin a yi a yalwace ba laifi ba ne kana da wadata yanzu da sallan nan yaran gida da matan gida kowa manyan raguna sannan saboda za su dan ba iyalai ga wata saniyar miliyan ɗaya da rabi kuma a yanka musu. Haka ya kamata, in kana da iyalai ya kamata kana da hali to matar ka ya zama ita ma tana daidai wannan halin. Abinda ake cewa ita ma ta rika fasa capacity irin na halinka. Haka ake so, amma in ta ƙi rowa ta kawo haka. Amma da kai kana fanta ma ita kuma a takure. Dan neman taimakon da ba ta iya saka hamsin ba. da mijinta na sawa a'a to ita ma ta dan rika saka ta dan baza capacity mana kuma duk abin da ta kai ne fa ko me ta yi zace a haba ai ka sai yana ba su ta bayar ko me ta kai ne an ce wala ta bara bane wala ta bara to ko me ba su ne kai din dai fikihun damirin dai naka ne ko ijaban ko kuma salba to da ka rowa ba shi za wani malami yake cewa to a dabbi an ci rowa ba ta ba ta dace da dabi'a ba sannan ba ta dace da addini ba bal dabi'a ce da addini yayi nisa da ita kuma idan kana dan bayarwa to za ka ka zauna lafiya shi rai na san bai kyautata mai da za ka ba mutum so daya a shekara zai lissafa ka a cikin masu kirki so ɗaya ba ai ai ai mu alhamdulillah wani muna godiya to kaga kai ma ka huta zaka amma ka rike ka rike to zaka sa mutane su rika saba ma Allah da ruwarka sai ruwarka ta sa mutane su rika maka fatar masifa da asara a dukiya ana cewa an yi gobara a wasu rumfuna haba irin su wani ne to shi ba ilhama aka yi mashi ba ma ce irin ku ne kuka yi makwataka da su a shaguna kuka ja musu to annabi yake cewa babu iman rowa da imani ba sa haduwa a zuciyar wani bawa har abada rawahu an-nasa'i bil mujtaba al-imam an-nasa'i fitar da shi a cikin al-mujtaba wa huwa fi sahih al-jami'i da ka samu hadisin a cikin sahih al-jami'i na malam albani wa amma quturati shuhi amma hadarin rowa wa ataru da burbushi da gurabun da rowa ke bari alan nafsa akan zuciya faqad bayyana annabi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi da min Allah tabbata gare shi ya bayyana haka bi qaulihi da fadin shi wannan hadisi na Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma iyyakum washuha kashedin ku da ruwa fa inna ma halaka man kana qablakum bishuhi waɗanda suka zo kafin ku sun halaka ne saboda bakan ruwa da suka rika yi amarahum bil bukhli fa bakhilu rayukansu ko shaidaninsu sun umarce su da ruwa sai suka rika ruwa wa amarahum bil qati'a faqatahu sai suka rika umurtar su da yanke zumunci sai suka yanke zumunci wa amarahum bil fujuri fa fajaru sai suka umarce su da fajirci sai suka yi fajirci yasa nabi ya ja kunnun mu iyyakum washuha ya al'umma ta ina jan kunnun ku kada ku yi ruwa ka zama mai alheri ko da wata rana abin ya kare za ka samu tausayin al'umma da fatar alheri ba mai ba ta ake ba kuma su ma za su koka akan karewar abin naka ma in kana rowa sai ka sa su kuma su saba wa Allah da maka bakar hassada wannan hadisi rawahu Abu Dawud Abu Dawud ya fitar da shi fi sahih jami'i zaka same shi a cikin sahih jami'i wa mal bukudu amma rowa fa inna sahibul iman az-za'if la yakadu yakhruju yu la yakadu yukhruju shay'an lillah ita rowa domin shi ma'abucin rarraunan imani mai imani mai rauni la ya kadu yukhriju shay'an lillah da wahala ya iya fitar da wani abu ya bayar don Allah walau da'a da'is sadaka ko da dalili ko lalura da ke sa a bada sadaka ta bayyana ko ta yi kiran shi ko da wata lalura wata bukata mai tsanani ta bijiro kan cewa akwai bukatuwar ya bada sadaka ba zai bada ba hatta fa a tsakanin yan uwan shi ba zai yi ba ya kamata kuma in ka samu wani abu yan wanka su sheda to da daga sadda suka fara maka sheda ruwa to ka gama daidai cewa ka gama lalacewa kuma waɗannan 'ya'yan naka da kake kin ba kowa kana cewa wai su kake tara mawa bayan fikihunka ya runa ka ka kasa gane kai kuma wa ya tara maka waɗannan ‘ya'yan a hannun waɗannan mutanen za ka basu. In ka mutu kuma ba wanda zai shafa kan yara ya talla ya ci kan shi an yi rashi. Idan kawai a kalle su a ce ya ban musu kaya, ha kayan gado ma muka kalli mu masu ce mana ba a zuki da kayan gado, ka ji wani hadisin gariya. Wato shi jira yake kawai ma dai nan gaba yaran su dawo irin su. Duk an kusa musu demotion duk samu dawo ne, bari abin ya kare. to ba ko za ka ɗauki dai ne in ɗauki tara ba ina ya nuna suna da shi ba kyale su ka ka zama yara kuma dole ka wuce kuma ba ka da ba ka da abin da kake da shi na dalili da zaka ce kun yi da Allah zai ban musu wadata ba ka da wannan dalilin in ya ga dama yayi in ya ga dama ya ki fa'alun lima yuridu ya aikata abin da ya ga dama ne yace wa zaharat faqatu ikhwanihi almuslimin ko da talaucin ‘yan uwanshi musulmi ya bayyana, ba haka za ka ga baya da tausayin ya taimaka musu, wahallat bihimul masa'ibu, kuma ko da masibu sun auka musu, sai ga shi dai ba zai iya zuwa ya taimake su ba, ba zai iya kai musu ɗauki ba, ba zai iya jawo musu alkhairai ba, wani lokaci za ga ba ma kai za ka yi abin ba, magana za ka yi da wanda yana da damar yi. kawai sai ga ya masa abubuwa na alkhairi su ci gajiyar haka ya ce wala ablaga min kalamin lahi fi hada shani ni ban ga maganar da ta fi kaiwa makura ba irin maganar Allah fi hada sha'ani a game da al'amarin maruwaci ya ce wato duk maganar da wani mutum zai zo ya faɗa game da ruwar maruwaci ya ce wallahi ban taɓa ganin maganar da ta kama zuciya ba irin maganar Allah madaukakin sarki kala azza wa jal Allah madaukakin sarki ya ce a cikin suratul Muhammad aya ta karshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah wa minkum may yabkhal ha antum haula ga kunan ku waɗannan mutanen ishara ake muku tud'auna kullun ana kiran ku litunfiqu fi sabilillah domin ku ciyar don ɗaukaka addinin Allah, amma fa minkum mai yaba fal, har yanzu a cikin ku akwai marowaci. Wallah wani har yanzu rowa yake me ya ribar shi, me ya hikimar shi, wa ya faɗa mashi haka ake rayuwa? Ina, in ka karanta tarihin an yi rubutu musamman don kana karanta littafai na sira za ga an mutane wanda Allah ya masu baiwar kyauta malam. ga mutum ba zai iya cin abinci shi kadai ba ko kuma a zuciyar shi tas take in ya samu alkhairi yana so su samu amma wani wai riga ma abin banza da za ta tsufa wai ba zai siya a zariya ba kada wani ya sai raguwa to da in ya wai shi raƙi da fi so in ya fito da yadi duk garin ba mai irin yada ba wannan ma dai Allah ya sa kai zama su yabo shuhura ai wa'annan mutanen da kace ba ka sa irin yadin ka to kuma idan za su yi maka sallar gawa ashe suna da amfani kenan wa man yabqal fa inna ma yabqalu an nafsi wanda bi yayi rowa to gaskiyar magana kan shi yayi wa rowa wallahu al-ghani wa antumul fuqara Allah shi mawadaci ne ku kuma ku ne talakawa ku kuma ku ne talakawa Allah yana nan da wadatar shi ku kuma kuna fama da talaucin yadda bai buƙatar kowa a hannun komai wannan kuma za ga har mara imani ma ya yarda da Allah shi ne mawadaci idan kana jana maka lissafin abin da Allah ya mallaka na misalai sai ka san shi ke da komai kawai wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل دون مآدن تذكرشت تذكرشت تبابي شيكي da wadata ku kuma ku ne talakawa mabukata kullum kuna da bukatuwar Allah tsawon aukarwa yace wa in tatawallaw idan kuka bada baya kuka ci gaba da ruwa yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canza wasu mutanen waɗanda ba ku ba kuma la ya kulu amsalakum sannan ba za su zama daidai da ku ba ba za su zama daidai da ku ba gaskiya za su zame maku mamaya na alkhairi a wajen al'ummar da za ta rayu a lokacin ku kuma kun zama waɗanda aka mai masharranta me yake nufin ruwa la yakunu amsalakum ba za su su rika ruwa ba za zama mutane ne masu alkhairi wannan shine ita ce alama ta goma da take nuni ga imanin mutum ya yi rauni ka zama mai ruwa ka zama mai toshe wa mutane hanyoyi na alkhairi rashin imani raunin imani bakin ciki rashin manufa duk suke sa wa'annan halaye amma idan Allah ya kaddaro za ka samu abu in duniya ta tare ba za ta hana ba to dan me za ka dawo abin da wani zai samu jama'a ana rabo a can duk su zo kowa rabon shi yake samu kowa kuma ba zai tsallake wannan rabon nashi ba kuma na kan ma da kake kiran su da zaka iya yi ma wasu dako sai ai ana wani rabo a can wani take away ne mai kyau sai ka zo kana ta muku muku da shi wani menene yace kwalin waya ne eh ba ya amsa kwalin waya ne sai ya shiga gida ya dan ji motsi iyalai ba su bacci ba sai dan dawo bayan kyaure sai dan koyi sai ya tabbatar sun yi bacci wa da rauna ala zanihim fil kahin ko yawwa in ba ta ba kada zai dawo wata mage ta cinye ko godiya ba za ta yi mashi ba tun daga bindi wallahi mage ta cinye a zo a gaina ta jaje a ce menene ke ba komai a ba hankali in dai ba komai ba hankali in kuma da hankali ya mana bayani eh mutum ba zai abu ba kawai shi ma sai a yi mashi abu irin wannan abubuwan da ake yi ba su da kyau su mage ba su kyauta ba a mage ba ta da hisabiyar lahira da ka karkai karkai ruwa karkai komai a ce musa'i yana cikin mutane da suke da alheri sosan gaske sufiyan ibn uyayna yana cikin waɗanda suke da alkhairi sosan gaske ɗaya daga cikin malamai na su alimam bukhari ko a tabakar da ke sama da su kenan mutum ne mai alkhairi mawadaci ne alkhairi to aka ake so mutum ya zama wanda zai ce to ai ba abin ne eh a dan wanda ba ka da shin a ci za ka yi liyon fiqdu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu yace fala yunfiq ba falyunfiq mimma ataahu Allah dan wannan kadan din riba ka baya wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza sai kuma sai ka dan zo da ruwa darka ɗaya kai ma ana aikin masallaci wani ya bada tirela ta siminti ta rodi ta ka duk an gama sai kuma sai ka zo jarkar ruwa jama'a ga ruwan sanyi da dan kofin ka ana tsiyayawa shi kada kake da shi to amma ka zo kalmar shakafa na da Allah dai Allah dai saka masa da alkhairi kai wanda kai kenan dan baka sa aka ba na sha ɗaya wa minha daga cikin alamu masu nuni ga raunin imani ay yaqula al insanu ma yaf'alu Allah ma la yaf'alu Allah shine mutum ya rika cewa ma la yaf'alu Allah abinda Allah bai sa ya faɗa ko ya aikata ba shine ya riga takawulu ala Allah ya riga fadar waɗansu abubuwa ma la ya faru ko ya riga fadar ma la ya faru abinda baya aikatawa misali kariya ba kyau kuma sai ka riga yi gaskiya tana da kyau amma ba ka yi sai zama akwai matsala kenan eh waɗannan wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan zunubai ka faɗa abinda ba ka aikatawa a so ake kai iya ƙoƙarinka wannan na ɗaya daga cikin abin da ya fi wahala a da'ira ta sanin Allah ka san Allah to lallai ka yi aiki irin na wanda suka san Allah ka san abin da yake so a yi lallai ka yi aiki na irin waɗanda suka san abin da yake so a yi wannan shine babban nauyin da ke kan malamai shine babbar masifar da ke kansu in ka sani ka ƙi zazzage ka za a ka zama wani santodo kai a wuce da kai wuta kuma ma ƴan wuta ma na kallon ka suna mamaki jinsa wancan ba mai wa'azin nan ba ne shi ne mana ya haka a ya fa ba haka ba ashe malam kawai burin burin yake wa mutane to wannan shi ma alama ce ta imani yayi rauni yace qala Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu Allah daukin sarki ce ya kodan da suka yi imani jima taquluna ma la tafalun dan me kuke faɗar abin da ba ku aikatawa kabura makkatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun zargi ya girmama a wurin Allah tofin alatsi ne ya girmama a wajen Allah an taqulu ma la taf'alun ku rika faɗar abin da ba ku aikatawa in dai ka faɗi alkhairi ko ka san wani alkhairi lallai ka tabbatar ka aikata shi aya ta biyu da aya ta uku a cikin suratu sajju wala shakka babu kokonto anna hadha nau'un nifaqi lallai wannan nau'i ne na munafinci na munafinci wa man khalafa qawluhu aqalu a'malu wanda maganar shi ta saba ma aike shi sara matmuman inda Allah ya zama abin zargi a wajen Allah makruhan inda al-khalqi ya zama abin ƙi a wajen lafiyayyen halittu duk mutumin da ya san me yake to ba zai iya zaman inuwa ɗaya da mutumin da yake faɗar abin da baya aikatawa ba wa ahadun nari kaga su ƴan wuta sayak tashifuna haqiqatan ladhi ya'muru bil ma'ruf ƴan wuta ne za su gano haƙiƙanin wane ne yake umarni da aikin alkhairi fi duniya a nan duniya amma wala ya atihi amma kuma baya aikata wannan alkhairi wa yanhahum 'anil munkari kuma wane ne ka sani yana hana mutane mummunan aiki wa yatihi kuma yana zuwa wajen shi wannan ƴan wuta ne za su gano wannan mutumin za su hango wani mutum kayan cikin shi sun fito waje bayan cikin ya fashe yana ta kewaya su a cikin wuta ga fashewar ciki ga ba likita a kusa ga zafin wuta ga dariyar 'yan adawa ke wai wane ne wancan ba wane bane da yake umarni da yake alkhairi ya ce shine to mu je mu tambaye shi me ya faru ne ko ba alkhairin yake faɗe bane ya ce wallahi alkhairin ne ke wai malam me ya faru ne yace duk alkhairin da nake faɗa maku ku yi ku di gaskiya ba na yi ni ba na yi sai ai kiyamul layli ba na yi sai ai ciyar ba na yi sai ai gaskiya ba na yi sai ai kaza ba na yi ba na yi abinda kuma nake hana ku zuwa gare shi ni kuma fa'ati sai in je mashi haka wannan shine na goma sha ɗaya cikin alamu masu nuni ga raunin imani kenan abinda ka koya na addini abinda ka sani na addini abinda ka sani na haƙƙin Allah abinda ka sani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zama dole kuma ka je ka koya to lallai ka tabbatar ka tabbaka shi kayan aiki da shi in kai haka sai ya zama ka huta in ba haka ba sai a yi mutum linzami da shi daga cikin linzamai na wuta sai ya gangara da mutum kwarar halaka kwarin halaka na goma sha biyu daga cikin alamu masu nuni ga raunin imani a sururu wa gibtat murna da farin ciki bima yusibu ikhwanihi ko bima yusibu ikhwanahu almuslimina ko saboda abin da ya samu yan uwan shi musulmi min fasilin na daidaicewar al'amura ya yi takara bai ci ba ya zuba jari ba samu haske ba ya yi tafiya an kwace mashi kaza ya yi auka sarafin ko ya yi asara kaza ai dukiyar shi ai gonar shi ai arzikin shi to ya dai yi asara au musibatin ko kuma ya samu wata masifa au zawali ni'matin ko kuma wata ni'ima da yake jin daɗi da ita ta gushi ita ni'imar ko ma ta mece ce ma damar dai iya ni'imatun to kada ka yi murna saboda gushewarta ya ce fa ya shuru bi sururi irin wannan mutum irin wannan mutum da yake da waɗannan miyagun halaye idan aka samu dukiyar wani ta lalace ko wani ya asara ko wata masifa ta auka ma wani fa ya shuru bi sururi sai ya rika murna da yannan ni'ima ta kada zalat domin ita ni'imar da ta tsokane mashi ido ai ta wuce wayan da mu zama daya wali anna shay alladhi kana yatamayyazu alayhi ghayruhu bihi kad zala an sai rika jin cewa dama ai abin da yake man kuri da shi din to ai ita ce wannan dukiyar abin da yake kuri da shi shine wannan lafiyar abin da yake kuri da shi wannan zuriyar to shikenan shi wancan sai ce to ai tun da dai ba shi kuma da su yake kuri to ni kuma yanzu na ji daɗi to shi wanda ya ji daɗin alama ce daga cikin alamun cewa yana da raunin imani kwarai da gaske ai ka so ma ɗan uwanka abin da kake so ga kanka yana daga cikin ma alamu na imani ɗayan ku ba zai zama mai cikakken imani ba hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi sai ya so ma ɗan uwan shi musulmi abin da yake so ga kai to duk sadar wani mutum yana murna za a ga yanzu an kora wani wasu na cewa madal ai madal na ai maganin shi kenan a'a ba ka ake yi ba murna shan wuya ko yana rayuwa ta kunci da shan azaba sai ga wani na dariya gaskiya ba addini ba ne alama ce ta cewa zuciyarka babu imani wa'incan kalmomin da ya amfani da su guda biyu asururu da kuma alaghibat asurur murna da farin ciki ana fassara shi haka ko kuma ka ce asurur farin ciki haka amma alaghibat za ka fassara shi ne da jin daɗi shi ne igtabasa kaza ya ji daɗi da kaza ta faru to ko da a zuciyarka don giftar za ta kasance galiban a zuci ne sai wata asara ta shafi wani mutum sai kaɗan ji daɗi daɗi kila kaɗan yi murmushi kila har ka kira waya wani kana ina ai gaskiya na dawo gida ka ji an yi gobara a wuri kaza ka ji an ɗauke kaza sai kuma ya sake kiran wannan ma sai ya faɗa mashi duka da yawan shi cikin murna ne wannan shine babban babbar alama ta goma sha biyu da take nuni ga raunin imani babbar alama ta sha uku wa min mazahiru da'afil iman yana daga manyan alamu na raunin imani waɗanda suke nuni ga mutum kan ya riga ya yi nisa sai dai addu'a kawai shine annabaru ilal umuri min jihati huqu'il ismi fiha aw adami huquqihi faqat wa baddil basari an fi'lil makruhi wannan wata dabi'a ce da mafi yawan mutanen ma'anai zaka ga mutum in kana faɗa mishi Allah ya hana kaza sai fara maka wani tawili don ya halatta wa kanshi wannan abu wani da shi ko ayin ma bai sani ba to shine wai annabaru ilal umuri mutum ya rika kallon al'amura na rayuwa al'amura na tsakanin al'umma min jihati wuqu'il ismi fiha kawai ta wajen wai akwai zanibi ko babu ka san wani zai iya zuwa ce maka yanzu yanzu in nai sayar da kaza da zunubi da ce mashi ba zunubi amma shari'a ta yace ban san wannan kai dai da zunubi halakakke ne wannan mutum ai akwai abin da babu zunubi amma kuma an karhanta kuma an hana ta za ka yi to shi wannan zai daga kallon abin min jihati huku'il ismi fiha aw adami huku'ihi faqat ko kuma rashin zunubi a ciki ce wannan abin ya aikata akwai zunubi ya ce ba zunubi a wallahi zan ya ce kai ba kyau fa akalla za a iya mayar da shi ila da'ira ta makaruhi ko kuma ila za a iya mayar da shi khilaful aula amma duk ba ruwan shi ya ce wa gaddul basari an fi'ilil makaruhi da kuma runtsa ido daga aikata makaruhi yanzu akwai wanda da za ka bude akadari ka karanto masu makaruhatu salati duk makaruhan yana aikatawa in ka je ka same shi ka ce wani ya kace aikata makaruhi duk ma da an ce makaruhi ne ba lada ba zunubi shi ya hujja shi kenan wannan jumlar da wannan maganar da ya faɗa ainu samtul basirati ne an kai makura ne wajen dodewar basira ya ce fa ba'dun nasi wani sashi na mutane kuma inda ma yuridu an ya fa'ala amalan min al'amali lokacin da yake so zai aikata wani aiki daga cikin ayyuka min amali birri na cikin ayyukan da'a ga Allah inna ma yas'alu wa inna ma yas'alu kawai abin da zai zo ya tambaya shine hal hadha al'amalu yasilu ila al-ithmi am la zai ce yanzu malam yanzu idan na gina shaguna a filin masallaci tunda masallacin bai zo wurin ba zunubi shi kawai fato amsa da yake so ka bashi da zunubi ko babu ka ce ma ba zunubi amma bari ya ce ba na son wannan bayanin la uridu wannan jawabin baya so koko hal huwa haramun am annahu makruhun faqat wai haramun ne wannan abun koko makaruhi ne kawai yace wa hadhihi nafsiya irin wannan rai irin wannan mutum da ke da wannan hali wa addi ila al-wuqu'i fi shir fi sharaki shubuhat sharak ne anan ba shirku ba sharak tarku irin waɗannan mutane su ne suke aukawa zuwa ga tarakuna na shubuha, tarkunan shubuha wal makaruhati, tarkunan aikata ababen da aka hana. Zai zama wannan abin akwai rikici a ciki, kuma zai iya taɓa ƙidar mutum, zai taɓa ibadar mutum, zai taɓa rayuwar mutum, amma shi sai ta shi yanzu ba wannan yake so ba. Maganar wai waye waye na tawilin a hal huwa haram ko kuma an huwa gairu makaruhi. yace mimma yu'addi ila al-wuqu'i fil muharramat yawman ma wannan abin zai iya jan mutum zuwa ga aukar da shi ga aikata zunubi a wani yinin a wasu kwanakin na nan gaba yace fa sahibu halai saladai imani'un min irtikabi amalin makruhi me wannan aikin laysa ladai imani'un shi yana ga bai da wani shamaki da zai iya hana shi ko bai da wani mai tsawatarwa da zai iya hana shi min irtikabi amalin makruhin na wajen aikata wani aiki na makaruhi aw mushtabihin fihi ko kuma wanda yake da ɗan rikici da shubuha a ciki ma dama annahu laysa muharrama matukar shi a wurin shi ba haram bane matukar a wurin shi ba haram bane sai suka zo ka ce mashi to wai yanzu da in ƙara gina wani gidan a anguwar mu da ba zama zan yi ba da in raba ma ƴan uwana shin gina gidan halal ne ko ba halal ba kace me halal ne amma sai ban san amma ba idza qultu amma ba'du anni khatibuha to shi baya dan dai halal ne inda kaza ne ai kawai shi a kyale shi da ta yi katawa to shine yake cewa hada ainu ma akbara anhu nabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shine hakikanin abinda annabi sallallahu alaihi wa Allah sabbata gare shi ya ba mu labari game da shi man waqa fi shubuhat wanda ya auka wa shubuha al'amura masu rikici wa kafin haram hakika ya auka wa haramun kakar su ɗaya wa ɗaya ba ɗaya karra'in yarwa haular hima kamar makiyayi ne da ke kiwo a boda ko kiwo a gefen iyaka ko kuma kamar makiyayi ne da ke kiwo a kan hima in an ce hima shine filaye da gwamnati kan ware domin wasu ayyuka ba tare da an noma su ba wanda za ka ga a kwana a tashi sun zama tasuka ko kuma a kwana a tashi za a sake rabawa mutane bayan al'umma ta faɗaɗa daga nan sai a ban masu kyauta sai ya fita daga hannun gwamnati ko kuma gwamnati ta rike asalin nata ne amma far'in na wa'incan ne shine hima fa inna li kulli malikin hima duk wata gwamnati duk wasu masu mulki suna da hima yushiku ayyar ta'abi duk mutumin da ya auka ma hima din nan yarka bin gaba da gefe na iyakar masu gona ko jikin labi lallai zai barna ga ma'abuta waɗannan gonaki to haka shubuha take wannan hadisi ne na annu'man ibn bashirin yana cikin sahih al-bukhari da muslim wal lafzu li muslimin wannan lafazin na al-imam muslim ne bal inna ba'd an-nas kai wani sashi ma na mutane idan idan tafta fi shay'in idan zai nemi fatawar wani abu wa wa ukhbira annahu muharram aka ba shi labari ko aka ba shi fatawar cewa wannan abun haram ne yas'alu hal hurmatuhu shadida am la akar makalla ka ce wannan dan abun tsotsan giya ce tunda yana bugarwa wai amma to zalilin dan karami ne ko babba in ka ce mai dan karami ne zai ce ba matsala bari a aikata aikata a hada ɗaya ma an dade yas'alu hal hurmatuhu shadida am la wa kamil ismul wa kamil ismul mutarattabu alayhi kuma zunubai nawa ne ke kan wanda ya aikata wannan da ke mai a ai duk girman dalilin nan ai a duk girman laifin na ai zunubi ɗaya ne na ke sa an kama bikirin sai zo ce maka wai sakar makalla wai zina zunubi nawa ake ba rawan ta ce a ɗaya ne amma dai Allahu alam bi izmat bi azami Allah ya san girman kar ka faɗa mashi haka a zina yi min akabar kaba'iri wai wai wai kaza kaza kaza kaza kaza yace fa mithlu hadha la yakunu ladayhi ihtimamun bil ibtiad an al munkar was sayyi'at irin waɗannan mutanen ba sa mayar da hankali wajen nisantar ayyukan da Allah ya hana was sayyi'at ayyuka masu zunubi bal inda wasu idadul lirtikabi awwal maratibil haram kawai abin da ke wajen shine shiri da kimki da tattali na wajen ganin cewa sun aikata ayyukan sabo awwala maratibil haram a matakan farko na haram din ma'ana su irin waɗannan mutanen daga sadda ya fatawa daga sadda ma ya fara saban Allah ba wai yana fatawar bane ke dan ta kare shi daga zunubai a shi yana yin fatawan ne ma dan yaji inda ya fi taushi taushi ya tsinka ya je ya aikata ko da Allah da manzon shi sun hana wasihanatun da kuma wulakantawa bi muhaqqaratiz zunubi da kuma ƴan ƙananan zunubai wanda ake ganin su ba komai ba ko muhaqqirat duk kuma yake cewa wallahi ka shedin ku da ƴan zunuban da mutane suka rena yace min ma yantiju anhu ijtira'a anhu ijtira'a ala muharimillah wannan abin da mutum zai yi to shine zai kai shi zuwa ga ƙarfin halin keta alfarmar Allah mana ababe da Allah ya haramta ababe da Allah ya hana ai ya hana kuma baya so a kusance su wajala hududan fala tujawizuha ko fala taqtaribuha Allah ya sanya mana iyakoki da bododi a wasu al'amura na cikin mu ya ce kuma kada mu kusance su saboda hadarin su yace wa zawalul hawajiz bainahu wa bainal ma'siyati kuma wannan mutumin zaka ga yana ganin samun sauki na shamaki ko katanga ko kariyar da ta shiga tsakanin shi da aikin sabo wadda zalika ya kulun rasulun sallallahu alaihi wasallam to da haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana mana nasiha fil hadisi sahihi a cikin hadisi ingantacce la a'lamu aqwaman min ummati ya tuna yawmal qiyama bi hasanatin ni na sani a cikin al'ummata akwai wasu jama'a da za su zo a ranar alkiyama da kyawawan ayyuka amsa da jibali tihama wato ladan nan yadda ka san dutsen tihama bi ga wajen haske haka za su zo malam ga kansu nan sun ɗauko ko an rako su an ɗauko masu gingima gingiman tsibiran lada amma fai da alhallahu azza wa jalla haba'an mansura sallan ɗaukin sarki ya mai da waɗannan ayyuka na shi na lada sai zama haba'an mansura saboda me bai kula da baiwa haramtattun al'amura muhimmanci ba in an ce haramun da shi baya jin ma tsikar jikin shi ta tashi cewa wani na aikata sabon Allah shi ne sai ya ba da kawo hadisi a kala tauban tauban yake cewa ya rasulallah sifhum lana ka siffanta mana waɗannan mutane qala julluhum lana sifhum lana julluhum lana mafi yawa suna cikin mu ne Allah na kuna min na'am Allah na kuna minhum wa nahnu la na'lamu shin ko suna cikin mu ne ma'ana adadin suna nan a cikin mu amma mu bamu san su ba kala amma annahum ikhwanukum sai dai ka sani waɗannan mutane ba su ne wa'intan da kake ishara ba ba su bane su waɗannan innahum ko annahum ikhwanukum ƴan uwanku ne wa min jildatikum daga cikin kabilunku suka fito ko jama'unku wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khuduna kuma suna ɗiban lokaci da daddare su yi ibada kamar yadda kuke ɗiba idza qalu bi maharimillahi in ta'quha matsalar shine idan suka kadaitu to duk wata alfarmar Allah kuma za su keta ta ga abin da Allah ya hana sai su sai su aikata bayan kuma shine ciyar da daddare shine tazu shine yasa kudin shi shine ya ba ta lokacin shi shi ne mai ba da wurin shi a yi kaza a yi kaza amma a ƙarshe sai a sami ashe baya girmama waɗannan ababe da Allah subhanahu wata'ala ya haramta tare da cewa ta wata fuskar kuma yana zuwa ya aikata ayyukan da'a da daddare to sai ya zama wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura rawahu ibn majah wa qala fi zawaidi isnaduhu sahihun wa rijaluhu thiqatun wa huwa fi sahih al-jami'i ya ce fata jiru sai ka samu irin wannan mutumin ya kawo filmaharami yana auka ma abin da aka haramta duna ta haƙƙusin wala taraddudin ba tare da kiyayewa ba sannan ba tare da shakka ko kaufi ko tsoron wani ba wa hada aswaqu min alladhi yaqa'u fil harami ba'da taraddudi wannan shine mafi girman hadari mafi munin matsaya game da wanda yake aikata aikin sako amma cikin tsoro da taradduri wata harrujin da kunci ya rika jin damuwa ya rika jin kunci a ran shi to wannan da baya jin damuwa ga aikata zunubi sau da ya yi fatawa an ce mashi ai iya zunubi ɗaya ne kawai in an aikata kaza to ya fi hadari akan wancan da shi ya zo yana aikata to shari'a dai ta hana ƙaryan nan to amma dai za a yi ko ba za a yi ba ya za a yi ya ce wakilar shafai ne ala fatsarin su duka biyun suna kan hadari walakin nal awwala aswa min asani sai dai na farkon ya fi na biyun munin matsaya wa hada nau'u min nasi irin waɗannan nau'i cikin mutane ya tashiru zunuba yana ɗaukar zunubi da sauki natijatan da za fi imani sakamakon raunin imani da yake da shi wala yara annahu amila shay'an munkara sai ya rika ganin cewa shi fa kamar ma bai aikata wani abu na kyama ko abin ki ba wani zalika ya shi ibn abbas na radiyallahu anhuma to da haka ne abdullah dan abbas ya siffanta mana halal mu'minina wa halal munafiki halin mu'minai yadda mu'mini yake da kuma yadda munafiki yake shi mu'mini ya yake ya za ya gane shi ba labari bane ba suna bane mu ce to ana mu'min wani awwalul mumini wani awwalul muslimin ba shi bane to suwaye muminan kanan bangaren kuma suwaye munafikan kanan bangaren to shine yake cewa bi kauli innal mu'mina barka da shi kaga mumini yara dunubahu ka annaha qa'idun tahta jabal wallahi yana kallon zunubin shi kamar ga su can an tsora su ta hata jabalin a ƙarƙashin wani dutse ma'ana abin da yake nufi da tata jabalin kamar ga zunuban shi nan haka mayar da su gingima gingiman duwatsu shi kuma yana nan haka gida ya yi gidan shi gida yana da shagon shi gida yana hidimar shi ga dutse a gefe iya ido to sai yana hango kamar ga zunuban shi an yan ja tora a kan dutsa in ya ci gaba da saban Allah ko idan ya saba ma Allah za a ce ma dutsa kai dutse ka fada wa mai gidanka ka kwankwaɗe mana shi mumiji kullum haka yake gani ya ka'u ko ya kafu ayyaka alai kullum yana jin tsoron kada gaskiya zunubin nashi ya faɗo mashi amma wa inda alfajira ya razu nubahu ka zubabatin marra ala an bihi fa kala bihi hakaza amma shi munafiki ganin zunubin shi yake kamar koda ne da ya kada ta wajen hancin shi shi kuma sai kai mai duka da hannu hakaza kamar haka ya ce don kabe shi haba shi a wurin shi kuma wata tuba an jima ai ba magana wata yi tuba da shi yana kallon wannan zanibin ko ba shi ba ne matsala matsala na cikin a ce wai baka bauta wa Allah ba ko baka su annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba alakari da kuma bayan nan fa wa ma za ba da alhaqqi illa dalal ai da fa'ahu bi yadihi da yace fa qala bihi hakaza shine sai dan kawo hannu sai ya dan kade shi haka sai dan tunkuɗe kuda na hadisi rawahul bukhari wa mur tagaliqat ta'liqi ka iya duba tagaliqut ta'liq wani salo ne na nau'uka daga cikin nau'ukan hadisai akwai abin da suke ce mashi al-mu'allaq shine hadisin da aka share isnadin har zuwa sahabi to irin waɗannan hadisan za ga malamai na yawan kawo su kuma daga nan sai a baka kai mai karatu aiki ka bibiya ka ga ko za ka iya samu cikakken isnadin su to shi da yake cewa ibn al-imam al-imam bukhari a cikin littafin shi na sahih bukhari ya rika shimfiɗa a farkon babi da irin waɗannan hadisan tare da saboda ba suka shari'in shi ba shi ne ibn hajar ya zo ya ɗauka ya tagaliku ta'liq sunan littafin kenan an buga shi kusan cikin mujalladai biyar wani ma bugu mujalladai takwas ya ce wannan littafin da aka samu bugun al-maktabul islami mujalladi na biyar shafi na ɗari da talatin da hudu yana da saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan abinda yake na daidai Allah mutum sarki ya yafe mana kuskure ya Allah mutum sarki ya sa mu dace kuskure kuma Allah mutum sarki ya yafe mana to yana ga lura da yadda watan ya shigo kuma musamman waɗannan goman ƙarshe kwanaki ne masu albarka za mu dakatar da karatun daga na yau in yi so ranar laraba ba za mu yi karatu ba kenan so da mai yiwuwa wasu za su yi azumi inda hali kuma yana da kyau a yi shi ɗin gaskiya sannan ga kuma azumin ranar arfa ranar tara ga wata ga kuma idi a rana ya tewu da ka ga rana ya tewu ba za mu sami yin karatu ba insha Allah kuma na san za a sanar da ranar da za a dawo ne insha Allah sai mu ci gaba da roƙon Allah subhanahu wata'ala mu sa mu cikin waɗanda za su dace da abin da ake dacewa da shi a wajen Allah subhanahu wata'ala a irin wannan wata Allah mafikin sarki ya datar da mu wa alaikun salam wa Eh, eh kabarori da ake so mu rika yi gaskiya suna farawa ne tun daga farkon wata ko da Imam Qurtubi a cikin tafsirin ayar suratul Hajj yashhadu manafi'a lahu to yake cewa ai kabarin za su fara tun daga tsayuwar wata kana tsaye haka sai ka ce maka ai an ga watan Shawwal ko yau ɗaya ga wata to me ya kamata yi sai ka fara ka yawaita kabarorin kada ka samu kafa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar wallahi la daga nan har zuwa ranar yi sai kuma abu ya ƙara haɓaka tun safiyar idi ko tun cikin daren idi har safiyar idi har zuwa zaman mutum a masallacin idi har zuwa liman kai hata a cikin salloli raka a da za a yi na idi ma akwai kafarora haka mutum ya gama ya juya kan hanyar su dawa gida shi ma zai ci gaba da kafarora to haka za a ci gaba da shi har zuwa akhiru ayyamin tashrik su ne kwanaki uku na ƙarshe na ayyamu tashrik ranar sha ɗaya ranar sha biyu da ranar sha hudu shi ne ake ta salloli goma sha biyar daga bayan sallar idi banda asuba ranar idi kenan amma dai daga azuhur da ranar idi kana da hudu kashe gari kamar yanzu a idi juma'a ranar juma'a kana da salloli guda hudu da kai masu kabbara ranar asabar kana da biyar ranar lahadi kana da biyar kaga sallah sha hudu kenan to sai kuma ka ɗauko asubahin ranar litini to shine suke cewa waɗannan kabbaro da ake a ba adbaru salawat amma dai kabbarori kam za a fara su ne tun daga ɗaya ga wata kenan tun daga shekarun jiya laraba waɗannan kabbarorin sun fara Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na a shi ai yana maganan kamar tafiya mai nisa ko ta bijiro mutum a ranar harfa to na nafila ne ga shi dai yana da muhimmanci to amma kuma ga uzuri ya fito ya bijiro kuma shirar musulunci ba ta so mutum ya gitta kan shi a halaka shawarar da akan ba mutum shine sai mutum ya la'akari da zai wahala idan ya azumi ko ko zai iya hada azumin da tafiyar idan zai iya haɗa azumin da tafiyar gaskiya ya haɗa ya ci amma idan ba zai iya ba to ai sallar farilla ma hara abin nan azumin farilla ma ba a yadda ai ba laysa min albirri asiyamu fi safar ba aikin da'a bane Allah baya so manzo Allah baya so sai mutum kuma yana tafiya na azumi to da sai ya auna yadda zai iya yi in zai iya ya haɗa din sai ya samu wannan falalar in ba zai iya ba ya fada akan shi in dai ba kuma zai iya daga tafiyar ba ne sai ya daga ta don ya samu ya azumin ranar arba. Allah ya samu da shi. Walaikum assalam wa rahmatullahi. Eh.
Ana nuna akwai akan yi baya
Eh.
ko na tsaye Mm.
wani da sha biyu.
Salloli sha biyar suke cewa, sallolin farilla sha biyar.
Zuwa da cewa akan so a fara safar wani Tun daga farkon eh kuma suna alaƙa da bayan sallar Allah eh su ma su a su ma suna da alaka hatta da tun daga ɗaya ga watan za ka iya fara ko da a bayan sallah ko a bayan sallan za ka iya farawa su ake dai a yawaita wani tukabbirullaha ala ma hadaku lalle ku girmama Allah bisa abin da ya muku na shari'a na ba ku addinin musulunci da kuma azarta ku da dacewa da shi saboda duk zai shiga cikin wayannan wurare لا يستعمل ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك